da wasiɗiya me ma'anar al'aqidatul wasiɗiya don me ibnu taymiya ya samu littafin wannan suna aqidatul wasiɗiya wasit sunan gari ne to alƙalin garin alƙalin wasit ahli sunna ne amma gare su akwai 'yan gargajiya da yawa 'yan bida'a da yawa to irin abubuwan da suka yi na aƙida waɗanda ba daidai ba waɗanda saba ma aƙida ahalin sunna rai ne ya ɓaci sai ya taho nan damashq garin su ibnu taymiya ya iska mai sai ya koka ma ibnu taymiya matsayi ne na malamin sunna ya kamata ya yi rubutu ga aƙidan mutanen su ga aƙidan mutanen su wadda ta saba ma aƙida ahalin sunna to sai ibnu taymiya ya rubuta wanga littafi sai ya sami shi aqidatul wasitiyya aqida wadda wani mutumin wasit ya nemi in rubuta asalin aqidatul wasitiyya wasit sunan gari ne to alƙalin garin alƙalin wasu shi ya roƙi ibnu taymiya ya rubuta littafin sai ya rubuta to ina yake ina za a tashi muna magana game da alƙiyama ko abubuwan da na shafi alƙiyama wa asnafu ma tadammanatu darul akhiratu dangogin abin da gidan lafira na kunshe shi ko dangogin abubuwan da gidan lahira na kunsa tun da kaga lahira ta kunshi abubuwa da yawa min alhisabi na hisabi wasawabi da bada sakayya wal iqabi da azaba wal jannati da aljanna wan nari da wuta ko wata fasilu zalika bayanin waɗannan abubuwan duka mazkuratun waɗanda an ka ambata ne fil kutubil munazzala cikin littafan da an ka saukar mina sama'i daga sama at-taura ta yi bayanin su linjila ta yi bayanin su hufi ibrahim ya yi bayanin su zabura ta yi bayanin su haka qur'ani ya duk bayanin waɗannan abubuwan ya zo cikin littafan da an ka sauko daga sama wal atharu da kuma gurabu min ilmi na ilimi al-ma'thura waɗanda an ka ruwaito anil anbiya daga annabawa su ma annabawan da Allah ya aiko duk sun yi bayani game da alkiyama da abubuwan da na shafi alkiyama wafil ilmil maurusa hakan ga cikin ilimin da an ka gada an muhammadin daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama min zalika daga wannan abubuwan da na shafi alkiyama ma ya shi akwai abin da ke warkarwa waya kafi kuma yake isa shi ma annabi ya yi bayani bayani mai warkarwa mai isa game da abubuwan da na shafi kiyama faman ga duk wanda ya neme shi waje da hu zai same shi wanda ya bincike hadisai zai ga irin bayanin da annabi ya game da alkiyama game da siradi game da hisabi game da aljanna game da lada da sakayya da za a ba mu'minai da azaba duk annabi ya bayani shafin kafin wa tumin alfirqatun najiya alfirqatun najiya bangaren jama'a ma tsira daga wuta Allah ya sanya mu cikin su min ahli sunna wal jama'a na ahli sunna da jama'a wa tumin suna imani ina an ka samu alfirqatun najiya ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace iftaraqatil yahuda ala 71 firqa wa iftaraqatin nasara ala ala 72 firqa sai yace wasa taftarqu hadhihi al umma ala 73 firqa kulluhum fin nar ko kulluha fin nar illa wahida yahudawa sun kakkasu har gida 71 nasara sun kakkasu har gida 73 annabi yace da sannu wannan al'umma ta za su kakkasu har gida 73 su saba'in da biyu nasara to har gida saba'in da uku a shekenan kakkasuwar da al'umma musulmi za ta yi za ta yi ta yahuda da nasara yawa sai ce kulluha duk saba'in da uku ga yan wuta ne kullu hafin na duk suna cikin wuta illa wahida guda ɗai kenan saba'in da biyu cikin saba'in da uku na musu duk yan wuta ne guda ɗai a ya aljanna to wagga da za ta shiga aljanna ita aka ce ma alfirkatun najiya ɓangare wa'in tsira daga wuta to cikin suwa muna da ƴan ƙadiri muna da ƴan tijja muna da ƴan shi'a muna da muna da mu'tazila muna suwa ne cikin suwa aka samu firqatun najiya cikin ahlus sunna wal jama'a muna tare don haka cikin ba wai duk ahlus sunna wal jama'a firqatun najiya ba a cikin su ake samu firqatun najiya wanda su masu idda duk wani bangare da ka sani na bata na musulunci in ka cire shi'a kowa idda sunna ya kai in tijjani ahli sunna ne kana da rubutu na cewa mu ahli sunnati kaga yan kadiri ahli sunna ne mu'tazila ahli sunna ne shi a ɗaya abbas idda'in sunna don haka ba duk ahalin sunna a firkatun najiya ba daga cikinsu aka samu firkatun najiya to Allah ya sanya mu cikin firkatun najiya to su wane ne su waɗannan da za su shiga aljanna waɗanda za su tsira daga wata yace man kana alama ana alaihi yawma wa ashabi duk wanda ya kasance akan abin da nake bisa gare shi yau da ni da sahabbaina kaga wanda ya tsaya ma alqur'ani da sunna kenan amma wanda ka ganin ko annabi bai ibada ba ya halatta kai ga wani ce yace wallahi maulidi ko annabi ya hana sai mun yi ko annabi ya hana sai mun yi domin soyayya tana gaba ga da'a maulidi ana yi ne saboda son annabi shi ko annabi ya ce kakka yi abu ka ƙi da'a ne to soyayya tana gaba ga da'a don ko annabi ya hana sai mun yi mun kada ce firqatul najiya amma ahli sunna ne dan ita yake idda'i sunnar baki to mu tafi to yace wa tuminul firqatul najiya ɓangaren nan masu tsira daga wuta min ahalis sunna wal jama'a daga cikin ahalis sunna wal jama'a wa tuminu suna yin imani bil qadar da kaddara ashe kenan akwai wani ɓangare na ahalis sunna waɗanda ba su cikin firqatun najiya suna musun kaddara kamar yan kadariya cikin ɓangarorin bata akwai kadariya su wane ne kadariya masu cewa la kadara ba wata kaddara duk abin da kaga mutum ya aikata ba Allah ya kaddaro ba haka dai Allah bai san abin da bayin ne za su aikata ba sai ya san aikata ba wani a cewa Allah ya kaddaro a to su ƴan kadariya masu musu kaddara ta ubangiji na fatar kun fahimta bayan ga Allah yana cewa wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadarin komai mun halicce shi da kaddara eh inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar komai mun halicce shi da kaddarowa fa qadarna fa ni'mal qadir mun ka kaddaro ma dalla da mu masu kaddarowa amma mun ka ce babu kaddara ina fatar kun fahimta wani wuri Allah ce wallahu khalaqakum ma ta'am Allah shi ya halice ku da duk abin da kuke aikata sun ka ce a'a ba alaka tsakanin aikin da bayi kai da ubangiji babu alaka to su ayyan kadariya to mu firqatun najiya muna yin imani da kaddara khairihi wa sharrihi ta alheri da ta sharri cewa duk wa kaddaro su Allah to yanzu ko cikin firkatun najiya kuma kana imani da kaddara ta alheri cewa Allah ya kama amma in sheri sai ka kama wallahi wani na kulla min sheri wani inda ka batta na ko ya kulla wa mata sha'una illa an yasha Allah iyaka ta ya kulla sheri ko ya kulla in bai yi daidai da mashi'a ta ubangiji bai yi sheri nan an kulla ma da bai daidai mashi'a bai kama ba haka kai da kanka tsaya ka daina rawar jiki in ji wazirin gwando bari duk gudun mai keta shi da munafiki kai tugigon sarkin ka jalla maɗaukaki mai zamba dushi kai kana da mataimaki sarkin da ya ce mai kira shi kire shi kowa taɓa ka tsaya ka kai ƙara garai kowa matsa maka kagga ka matsu to kirai bari fargaba kai ɗebi duk tsoro gare kowa kala ya ce ta'ala ɗaya gare ka aka yi wani taliki shi mace shi wani wuri ya ce himma azanci kissa har yin magani wallahi duk bai sa ka samu rabon wani boka da bori aljani bai magani hutar da kanka hutar da kanka mutum nufin babban gwani don magani kaka haka ka hane shi huta da kullun zamba don halakar wani wai kai ka samu rabon sa a sha kabani ai kanka kawwa zamba kai to rashin sani kwatto na ramen zamba don halakar wani shi ke shiga ne shi da ya tone shi da ka sani da baka zamba ga dan uwa ko kayi banza ne zama bai kamuwa sai in ta Allah ya nufe da zarguwa wannan nufa ta babu dun mai tasowa amma muna huccin ka bai cutar shi Allah ya gafarta mishi tauhidi dai ita an bakan damiya babu komai cikin ta illa tauhidi Allah shi mai rahama to mu to mu firqatun najiya muna yin imani da kaddara ta lalle ta shari duk Allah ya kaddaro kaddara Allah wa ma sha'a fa'ala to da kai tsayin kan ga ga jumla ta ishe ka ko mi ka gani haka Allah ya kaddaro kuma duk abin da Allah ga dama zai aikata hmm wal imanu bil qadari da imani da kaddara wal imanu bil qadari imani da kaddara Allah darajatayn yana akan matakai biyu imani da kaddara ya kasu kashi biyu kullu darajatin kowace mataki ta tadammana shay'ani tana kunsa abubuwa guda biyu fa darajatul ula matakin farko na imani da kaddara al'imani yin imani bi annallaha ta'ala da cewa Allah maɗaukaki alimun bil khalqi masani ne ga duk halitta ta yi Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir eh Allah bai san duk abin da ya halitta ba ya sani wa huwa al-latiful khabir fasara ta warko ko ku ala ku saurara ya alamu ma khalaqa ya san duk abin da ya halitta wa huwa al-latiful khabir To matakin farko shine imani da cewa Allah masani ne game da halittunsa duka. Wahum su kuma halittu amilu na masu aiki ne bi ilmi hilkadim da ilimin Allah da ɗaɗɗe allazi huwa mausufin biyu wanda yake abin siffantawa ne da shi azalan tun azal wa abadan kuma ilal abadi. Kun ji wannan? Wa alima jami'a hawali kuma Allah ya san duk halullukansu su bayi. mina da'ati na da'a wal ma'asi da sabon Allah duk abin da za su yi ya sani na da'a ne ko na sabon Allah wal arzaki da arzuzukan su wal ajali da ajullukan su duk Allah ya sani thumma kataballahu sannan Allah ya sa an ka rubuta fil lawal mahfuz cikin lawal mahfuz maqadir al khalqi abubuwan kaddarowa ga na halittu duk abin da za ka samu da abin da zai samunka na kwarai ko mugu duka yana can tun kana cikin mahaifiyarka wata hudu an rubuta ga lawal mafuz fa awwal ma khalaqa Allah farkon abin da Allah ya halitta alqalama alqalami qala lahu da Allah ya halitta alqalami sai ya ce mai uktub rubuta qala alqalami ya ce ma aktub me zan rubuta ya ubangiji qala Allah ya ce mai uktub ma huwa ka'inun ka rubuta duk abin da zai tabbata ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama ka rubuta duk abin da zai tabbata duk abin da zai faru ila yawmil qiyamati hmm fama asaba al insana duk abin da ya samu dan adam na alheri ne ko na sharri lam yakun li yaqta'ahu bai zan yana kuskure mai ba duk abin da ya same ka ba yadda za a yi dama Allah ya kaddara ya same ka ba zai kuskure ma ba wa ma akhda aka shi yasa ka ga ne aka zuwa halbin wani wani na cikin gida bai da masaniya sai bule ya hormai wanga da an ka halba ba a same shi bai haruma wanda a cikin gida kuma abin da ya haruma bai da wata shekara ko to wama akhda aka abin da ya kuskure ma kuma lam yakul lam yakul wama akhtaahu abin da ya kuskure mai shi dan adam lam yakul yusibu bai zai yana samu ne ba kanka ce ai yanzu in baka da laya an ka halbo ba a same ka ba za ka ce tsare ka Allah amma in ga laya ha na ai na san ba ta isowa saboda layar ka ta raba ka da imaninka man ta'allaka shay'an wukila ilai duk wanda ya rataye wani abu za a wakkala shi gare shi don haka karata ya komi karata ga Allah ɗaya sai imanin ka ya cika wani ya ji motsi da daddare ko da ya kakkaba sai ko nama ta faɗo ba ta cize ba sai an ka cika ya ce a na mai tauni tauni iri na ya za a yi kunama ta ci kaga mai kare shi kenan tauni taunin da ya kai amma inda bai ci komi ba ya san Allah ya kare shi mai tabni-tabni abu tabni-tabnin da wai tabni-tabnin da ya kai jafatil alqalam alqalumman da an ka rubuta abubuwan da za su samu bayi da abin da bayi za su samu alqalumman da an ka yi rubutun sun bushe wa duwayatu suhufu takaddun da an ka rubuta kuma an nade su don haka no goyen ba kenan babu canji kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace alam ta'alam e baka sani ba annallaha cewa Allah ya alawa ma fi sama'i wal ardi yana sanin da duk abin da a cikin sama da abin da a cikin ƙasa inna zalika lalle wannan fi kitabin yana cikin littafin nan lauhul mahfuz kenan inna zalika lalle wannan sanin wannan allallahi ga Allah yasirun mai sauki ne wa qala wani wuri kuma Allah ya ce ma asaba min musibatin ba wata musiba da ke samuwa karama ce ko babba fil ardi cikin ƙasa wala fi anfusikum ko ku ga kawunanku musiba ta samu cikin ƙasa kamar kwalara ko yaƙi yaƙi kaga musibar ta samu cikin ƙasa kenan ko ko ta samu ga kawunanku musibar da ka samu ku illa fi kitabin face tana cikin littafin nan lauhul mahfuzu min qabla an nabra'a tun gabanin mu halicce ta ita wace ita rayuwar ko ko ita musibat abin na na an rubuta cikin lauhul mahfuz inna zalika ala allah yasirun wannan mai sauki ne ga Allah likai lata asau ala ma fatakum mun yi wannan ne domin kanku ya bakin ciki akan duk abin da ya kubce muku duk abin da ka bada baka samu kanka ya bakin ciki wala tabrahu bima ataku kuma kanku ya farin ciki farin ciki na bugun gaba na alfahari dangane da abin da Allah ya baku wallahi mi a karshe lika la ta asau ala ma fata ko la tabru bima ataku wallahu la yuhibbu kullu muhtalin fakhur Allah bai son duk wani mai takama mai alfahari wa hadha taqdiru wannan kaddarowa attabi'u li ilmihi subhanahu mai bayane ga sanin Allah madaukakin duk abin da ka san an kaddaro to bi yake da ilimin Allah duk Allah ya san shi wa kaddaro shi Allah don haka ya san shi yakunu fi mawadi'a wasu wurare yana kasancewa jumlatan dunkule wa tafsilan wasu wurare kuma an bayyana shi daki daki fa karkata fil lawhil mahfuz Allah ya rubuta cikin lawhil mahfuz ma sha duk abin da ya so komi na can rubutu cikin lawal mahfuz kuma lawal mahfuzun ga alhamdulillahi ba mai iya kaiwa gare balle ya yi tamfarin ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu a ce ai bai bai jam'iyyar mu ba ku dan rage mai wani abu ba mai iya kaiwa ga lawal mahfuz la yamassu illa almutahharuna waya za ka laka jasadal janin in Allah ya halicci jikin tayi me janin tayi abinda a cikin cikin mace shine tayi in Allah ya halicci jikinsa qabla nafkhir ruhi fi gabanin busa rai ciki nai to ba sa ilaihi malakan sai Allah ya turu mala'ika zuwa ga tayin nan yana cikin cikin uwatai fayyumaru bi arba'i kalimatin sai ya umarci mala'ikin nan da rubuta kalmomi hudu game da tayin ga fayu qalulu sai a ce mala'ika ukutub rubuta rizqa wa arziki ne duk arzikin da tayin gar zai samu sannan ba ko taho ba ko rayuwa ba a busa ma ba ko ko an busa ma ita kenan kana cikin cikin mahaifiyarka baka ko san da wani balle ka san jam'iyya kaza balle ka san yan goyon bayan ka da makiyanka Allah ya sa an rubuta can ga lawal mafuzu ga sunanka an rubuta duk arzikin da zaka samu rayuwarka ta duniya wa ajalahu da ajalinsa wa amalahu da aikin da zai aikata sannan da makoma ta gobe kiyama shaqiyun amsa idon ta babbe ne gobe kiyama ko mai arzikin kiyama ne duk waɗannan hudu an rubuta to mutu to me haka gudu kuma wanda ce bai son to in bai son kai ta lawal mafuzu ya rage wani abu in yana son kai ta yi lawal mabu zai kara ma wani abu shi ai yayi ma kara in bai iya kara komai lawal to me a wani soyayya ta duk wanda bai iya rage ma komai bai iya kara to me wani tasiri kiya ta za ta yi in dai bai iya hawa ya ta yi lawal mabu zai rage wani abu hakan ga in bai iya ta ya kara ma wani abu ga abin da an kai Allah ke tinga to me wani tasiri soyayya ta kuma kai kaga shi da fata lokaci da ka tai kana da abokai ka in dai ba abokan da za su taimaka ga bauta Allah ba wa nahau zalika da abin da ya kama da haka fa hadha taqdir to wannan qaddarowat qad kana yankiruhu guladul qadar gulatul qadariyya waɗanda na zurfafa na ɗan qadariyya qad kana sun kasance yankiruhu suna musunta su ba su yadda da cewa Allah ya kaddara waɗanda abubuwa ba qadiman ɗan qadariyya na canda da daddu wa munkiruhu yawma amma masu musun waɗannan abubuwa yau kalilun sun karanta kaga an samu sun fara fahimta sun fara saki ko to sai mu tsaya nan wa amma darajatu thaniya to Allah ya shirin da mu mu kaga ba mu koda waɗanga matsalolin balle don haka su can ta shafa mu komi na na mun san Allah ya kaddaro shi mm to madalla Allah ya sa mana albarka ga abin nan amma sai kun daddaka to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik